الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الهميس بشرين دا أكو قواتا شدا شكرا ألف تدري دا أربعين لساف هجرة وان ديزو ديدي دا شرين دا تقص ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya a ci gaba da karatunmu na fikahun musulunci a cikin littafin al-muqaddimatul izziya ta abul hasan ali ibn muhammad shazili al-manufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna karatu a fasalin da yake magana akan abubuwan da suke warware alwala ko za a rage fankan za a rage muna karatu cikin abubuwan da suke warware alwala mun yi karatu har zuwa malam ya ambata mana abubuwan da suke warware alwala iri hudu ne mun ambaci kashi na farko ridda mun ambaci kashi na biyu shakka na ga za mu tashi a kashi na uku ne ko shi ne malan yake cewa asalifu na uku daga cikin abubuwan da suke warware alwala alhadathu akwai hadasi menene hadasi malan ya ce wa huwa ma kharaja min ahadis sabilaini hadasi shine abin da ya fita ta ɗayan kafan nan guda biyu ala wajhi sihhati wal i'tiyadi ta fiskar lafiya da kuma al'ada mala yace abin da ake nufi da hadasi shine abin da ya fita ta ɗayan hanyoyi guda biyu asabilan hanyoyi guda biyu yana nufin gaba da baya na al'aurar mutum ko namiji ko mace abin da ya fita kenan banda abin da ya shiga da za a mutum zai sanya magani ta duburarsa yana da alwala maganin da ake sawa ta dubura sai ya saka shi to wannan ba za a ce alwala shi ta karye ba ana magana fita ne ba magana shiga ba abin da ya fita ta ɗayan kafan nan guda biyu wasu malamai suna ganin duk abin da ya fita ba ta ɗayan kafan nan guda biyu ba to baya ɗaukan ma'anar ko sunan ko hukuncin hadasi don haka da a ce ciki zai huje sai jini ya fita ko kashi ya fita ko mara ta fashe fitsari ya fita suna ganin wannan ba hadasi ba ne haka yake a wajen wasu malamai suna ganin waɗannan hanyoyin guda biyu su ne kaɗai hanyoyin da idan abu ya fita yake zama hadasi malamin malikiya suna ganin sai dai idan kafan nan guda biyu ko ɗaya daga cikinsu ta samu matsala ne ta toshe ko jinya ta same ta ko wani sababi cikin sabubba sai aka buɗe wata hanyar daga uwar hanji sai aka yi wa bayan gida hanyar fita ko aka buɗe wata hanyar daga bulada sai fitsari yake fita saɓanin ta mafitarsa ta asali saboda ta samu matsala to anan suka ce idan haka ta faru to idan kashin ya fita ta wannan hanya da aka kirkira ko fitsarin ya fita ta wani hanya da aka kirkira to alwala ta kare malam ya ce ala wajihi sihhati abin da ya fita ta ɗayan hanyoyi guda biyu idan ya fita ne ta fiskar lafiya amma idan ba ta fiskar lafiya ba ne to hukuncinsa hukuncin yoyo kamar wadda yake da ciwon yoyon fitsari kaga wannan ba za a ce duk sanda fitsari ya yi yoyo a rarrasa ta karye ba shi kawai hukuncinsa duk lokacin sallah zai zai wanke a gabansa sai ya sake alwala daga nan ba zai damu da abin da yake fita ba lokacin da yake alwala ko bayan ya gama alwala ko yana sallah duk abin da yake fita a wannan tsakani ba zai karya wannan alwala ba amma da ya idar da sallah shikenan ta lalace to kun ga da malam yace ala wajhi sihha to fita irin na rashin lafiya to shi ana afuwa da uzuri kamar wanda yake da haka ciwon abinan fitar iska fusa tana fita masa ba ta tsayawa shi ma hukuncinsa hukuncin yoyon fitsari ko mai yoyon bayan gida duk hukuncinsu daya wannan rashin lafiya ne suna da uzuri da afuwa daga ubangijinsu sannan malam ya ce wale itiyad bayan ya zamo ta fiskar lafiya to ya zamo kuma ta fiskar da aka saba ta al'ada abinda malam yake nufi a nan shine abin da yake fitan ya zama abin da yake fita ne ta wajen bisa al'ada, banda abin da ya fita wanda ya saba wa al'ada. Musani abin da yake fita ta gaba bisa al'ada, fitsari ne da mazi, da wadi, da mani, abin da yake fita ta dubura, tusa ne da bayan gida bayan gari. wannan shine abin da ke fita bisa al'ada to amma idan wani abu ya fita ba wanda aka saba gani ba misalin a ce tsutsa ta fita ta dubura ko kuma wata tsakuwa ta fita ta dubura malamai malikiya suka ce ko da ma sun fito da danshi in dai ba an ga hakikanin bayan gari a jikinsu ba to danshin ba zai cutar ba ba zai karya alwala ba abin da ya fito ba zai karya alwala ba sai abin da dama shine aka saba yake fitowa amma abin da ba shine sa fita ta wurin ba ga bakon abu ya fito to fitarsa ba zai zama alwala ta kare ba wannan duka ababin ilimi ne zaka iya cewa tunda kake baka taba ganin hoge ya fito maka ko tsutsa ta fito maka ba to amma magana ce ta ilimi dole a yi ta akan gabarta shi ne ma'anar sanin wata rana abin da baka taba tsammanin cewa akwai shi ba ma sai kawai ka ga ashe da akwai shi sai ga ashe da akwai shi malamai sun yi magana a wannan babin dangane da manin da ya fito daga farjin mace a bayan saduwa da mijinta wato manin mijinta bayan ta yi wanka ma bayan wani lokaci sai ya gangaro ba za a ba shi hukuncin janaba ba ba za a ce janaba ta same ta ba a ba janaba ba ce amma za a ba shi hukuncin hadasi ƙarami hukuncinsa hukuncin fitsari ya fito mata za ta je ta wanke za ta sake alwala ya karya mata alwala duk da cewa mani ne amma ba zai wajabta mata wanka ba saboda ba nata bane kuma ba na lokacin bane kuma ba sha'awa ta kawo shi ba kawai gangarowa yayi don haka abin da ya saba fitowa ta ɗayan kafa guda biyu bisa al'ada to idan ya fito alwala ta karye don haka idan fitsari ya fito bisa al'ada fitsari yana fitowa idan wadi ya fito idan mazi ya fito ta dubura idan bayan gari ya fito ko iska ta fito to wannan duka alwala ta kare maza Allah sallama yana cewa la yaqbalu Allah salata man ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar wanda ya hadasi har sai yayi alwala sai wani mutumin kauye sai yace ya ma'aikin Allah mutumin Hadramaut ne yace ya ma'aikin Allah menene hadasi sai yace fusa'un aw duratun sai ya ce hadafi shine shine fusa iska wato tusa kenan mai fita da iska babu diri ita ce fusa wata take fita da iska babu diri auduratun har yanzu itan ce kuma duduratun ma amma mai fita da diri da wari ta haka hadasi yana karya alwala kuma yana wajabta a sake a sake alwala الرابع نهد الأسباب وهي ثلاثة الأسباب سببا وهي ثلاثة سببا ننكم أبو أبني الأول نفرك لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة wannan sabubba jam'i ne na sababi an ce musu sababi saboda suna sababa abin da yake karya alwala suna sanadin abin da ke karya alwala to da suka zama masu sanadi kawai sai aka musu hukunci su ma kai tsaye kawai suna karya alwala sawa'un sun yi sanadin ko ba su yi sanadin ba yasa aka ce musu sabubba na farko lamsu man tujadul lazzatu bi lamsihi shafa wanda ake samun jin daɗi da shafa shi fil adati bisa al'ada ka zaujati kamar mata wal amati da baiwa mata a wajen mijinta baiwa a wajen ubangidanta malam yace shafa wanda ake samun jin daɗi da shafa shi amma bisa al'ada wannan al'adar al'adar mutane ba al'adar mai shafawan ba domin wani zai iya ya zama yana jin daɗi da wanda al'adar mutane bata hukunta ana iya jin daɗi da irin wannan ba wani in Allah ya jarrabe shi sai ya zama da yarsa ma yana jin daɗi kuma ya saba haka ta zama ya zama masa al'ada kaga wannan al'adarsa ce shi amma al'adar mutane ba a jin daɗi da ya haka da malam yace al'ada na al'adar mutane ba al'adar shi mai shafawan ba kamar mata ga mijinta bisa al'ada miji yana jin daɗi da taɓa matarsa kamar baiwa ga Ubangidanta bisa al'ada Ubangida yana jin daɗi da taɓa baiwarsa. Sai Malam ya ce, In kasa da lazzata, idan ya yi nufin jin daɗi wa waje da ha kuma ya samu jin daɗin. Aula ko kuma bai samu jin daɗin ba tare da ya yi nufin. Au waje da ha min gairi kasdin, ko kuma ya samu jin daɗin ba tare da ya nufi jin daɗin ba. to mu dan koma baya kaɗan da mara magana a kan lamsu lamsu a wajen laraba na nufin mulakatu jismin li'akar mulakatu jismin li'akar wani jikin ya haɗu da wani jikin wana ana ce masa lamsu wani jiki ya haɗu da wani jiki ana ce masa lamsu sai dai sun bambanta tsakanin lamsu da masu masu ma haka ne jiki ne ya haɗu da jiki lamsu ma haka ne jiki ya haɗu da jiki amma suka ce lamsu mulakatu jismin li'akar li talabi ma'anan fihi wannan kuma masu kuma mulaqatu jismin li'akhar mutlaqan shi lamsu shine haduwar wani jiki da wani jiki da nufin samun wani abu a ɗaya jikin kaga kenan wannan yana nuna cewa kenan da nufi aka taba ko dai a taba dan aji dumi ko a taba dan aji sanyi ko a taba don aji laushi ko a taba dan aji daɗi wannan akwai wata ma'ana da ta sa aka taba shine lamsu matsu kuma shine jikin ya taba jiki amma ba lallai ya zama akwai wata manufa ba misali yanzu wajen fita a kofa wani zai taba wani wani ana ce masa masu ba a ce masa lamsu tunda ba ba ka kai ka taba ne dan dan dan ka ji wani abu ba a kawai jikin ne ya hadu ba tare da wata manufa ba to wani ana ce masa masu jiki da jiki ba tare da wata manufa ba amma duka ana amfani da duka biyun a muhallin kowanne ana iya cewa lamsu kuma ana nufin tabawa ba da nufi ba ana cewa masu kuma tabawa da nufi duka gaba daya to nan tabawa da malam ya faɗa tabawa na jiki jikin namiji da jikin mace sai ce lamsu man tujadu lazzatu bi lamsi taba ko shafa wanda ake samun jin daɗi da shafa shi kun ganan wata magana da malam yayi ta fiqhu eh a wani wurin za ku ga sukan takaita lafazin sai a ce lamsul mar'ati bi lazzati ko lamsul mar'ati haka muka yi ahladi haka muka yi ashmawi shafan mace ko taba mace to amma nan malam sai yace lamsu man tujadu lazzatu bi lamsihi wannan yana nuna mana cewa akwai cikin karatunmu akwai takaddu cikin karatunmu akwai wani nau'i na ci gaba abu ne mun karanta shi amma yanzu an zo an faɗaɗa mana tunani a kansa da a baya abin da muka saba karantawa shine taɓa mace yanzu kuma sai muka iso a'a ba taɓa mace ya kamata a ce ba taɓa wanda ake jin daɗi da taɓa shi ba lallai ya zama sai mace ba, da haka daga nan sai ya zama hatta cikin maza ma akwai waɗanda ake ce musu, akwai wanda ake ce masa amrad. Amrad a cikin maza shine wanda ba shi da gemu, gashi ɗan siɓulɓul, gashi nan haka mai kama da mace, gashi nan da nau'i na shagwaba, da nau'i na yanga, da sauransu kai za ka samu namiji da irin wannan kamannin kwata-kwata shi kan Allah bai masa siffar maza ba to irin wannan idan ya kasance a bainar jama'a kuma ya kasance akwai waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu za su iya jarrabuwa da shi shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu a lokacinsa ya kori irin wannan mutumin daga garin Madina saboda yana amfani da wannan dama yana ɗaukar hankalin mutane kuma a matsayinsu na namiji. To irin waɗannan ma kaga in an kira mace ba su shiga ciki ba. Yanzu irin ‘yan daudu wanda yake komai nasa na mace ne, ina nufin abubuwan da shegantakar da yake kirkira, na mace yake muryarsu ya yi ta mace, tafiyarsu ya yi ta mace, farfari da ido irin na mace, tafawa da hannu, kama kunkumi irin na mata, duk wani kisisi na da ƙoƙarin gwada yanga duk irin na mata. To kaga wannan ba mace ba ne, amma ya mayar da kansa mace da ƙarfi. Irin ɗabi'a irin ta ‘yan luwaɗi’ wacce ta fita daga ɗabi'a. Ɗan luwaɗi sai ya ga mace ba ta ƙayatar da shi ba, duk dirinta, duk kyanta, amma sai namiji ya tayar masa hankali. Ɗan luwaɗi idan masifa ta kai masifa zai zama a sahun sallah yana duba wayan maza sosai masifa ce da haka sai ya so ya yi sahu da wani idan ya san babu a yadda zai yi ya same shi ya taɓa jikinsa don ya ji daɗi domin akwai wasu mutum biyu da muka taɓa samu ko in ce wani mutum dai sun yi kes din ne a tsakaninsu amma shi ɗaya ne wanda yake mai wannan masifa ta luwaɗin a masallaci ne ya zo yana jin sha'awarsa har ya zo wata rana an yi sallah an fita ya bi shi ya bi shi suna taɗi suna tafiya suna taɗi ashe shi duk sha'awarsa yake da muna binciken bin diddigin maganar ma sai shi wannan wadda wadda ake bi din wadda ake sha'awar tasa sai ke cewa wannan ranar da yake bin nasa har ya ji ya dan taba wayansa suna tafiya tare to amma da ke bai zaci wani abu ba ya dai ya dai jiya haka menene ya faru haka to amma sai masa kyakkyawan zato ko kuskuren hannu ne ko wani makamancin haka suka ci gaba da tafiya suna suna maganar su amma he was shocked ya ji dai wani iri a lokacin to amma bai saurin zargarsa ba still kuma duk wata rana an yi sallah sai ya sake ya bi shi suna tafiya suna taɗi har suka je har suka je ɗakinsa da suka je ɗakinsa ya zauna shi ma wancan ya zauna a kujera suna suna suna taɗi kawai shi kenan sai sai ya kasa haƙuri sai ya tashi ya koma kujerar da yake kawai sai ya fara shafa masa cinyarsa to daga nan kuma fa sai ya fahimci lallai wannan ɗan iska ne to shi ne ya tashi ya ci kwalarsa ya ɗirɗirki abin banza ya masa tsinannen duka to wannan bakin cikin sai ya kama shi a masallaci an zo shi wannan ya zo shi ma ya shiga sahu shi ma wannan ya shiga sahu sai ya sake kulluwa da wannan bakin cikin kawai sai aka ji kikip kikip to shine dalilin da ya sa har ya zamana cewa an neme mu mu shiga cikin al'amar. To, almuhim sai nake samun experience cewa wato su waɗannan wadda suke da irin wannan halayya suke da irin wannan masifa ta ɗabi'a. Kenan suna yi wa kallon wanda suke wa sha'awa, wato kallon mace har suna marmarin su taɓa shi ko da kwa masallaci ne ko da kwa sahun sallah ne har na zo na fara tunanin to anya ko matasanmu ba za su dinga ba za su kiyaye yanayin sutura ba saboda wani suturarsa za ga cewa bai san cewa akwai waɗansu wanda za su dinga ɗaukan wannan shigar tasa abin sha'awa ba ka sa ƙaramar riga ya sa matsatsan wando ya zo masallaci rigarsa ba ta rufe wayansa ba gaskiya sai ya zama akwai fitina akwai fitina tunda rashin amincin mutanenmu na yanzu da kuma irin yadda ake fita a giya ake fita a ɗabi'a al'amarin yana shirin ya zama ruwan dare matasa sun lalace sun zama ‘yan luwaɗi kuma suna nan a masallatai ana sallah da su suna nan a wurin al'amura ana al'amura da su gaskiya sai nake ganin cewa yana da kyau mu kyautata wa kanmu zato mu kyautata wa kanmu tarbiya mu kiyaye irin tufafin da muke sakawa saboda kar mu taimaka wajen ƙara wato gafin sha'awa ga irin waɗannan banzayen mutane to a takaice idan muka dawo cikin karatunmu za mu ga ashe malam da ya ce taɓa wanda ake samun jin daɗi da taɓa shi ashe kalma ce mai faɗi takaita ta akan mace ƙaramin karatu ne da haka akwai wanda ba macen ba ne amma wani yana jin daɗi da taɓa shi to duk wanda ya zama haka to taɓa shi yana karya alwala a karatunmu da muke yanzu yadda muka nufa kenan taɓa duk wanda in an taɓa shi ake jin daɗi malam ya ce fil'ada amma bisa al'ada nan da ya ce bisa al'ada to za mu ce wancan na maza na ‘yan luwaɗi da ‘yan daudu da waɗancan maza masu kama da mata a al'ada irin tasu ta maza masu neman maza a al'ada irin ta maza masu neman maza ɗan luwaɗi in ya yi sha'awar wani namiji ya taɓa shi da nufin jin daɗi alwalar shi ta kare saboda al'adarsu ta ‘yan luwaɗi haka take amma wanda ba ɗan luwaɗi ba to ba a ma tunanin zai taɓa namiji don jin daɗi da haka taɓa namiji asali ba ba ba ba taɓa ne na jin daɗi ba da haka namiji ya taɓa namiji alwala ba ta karewa mace ta taba mace alwala ba ta karewa saboda bisa al'ada ba kayan sha'awa ba ne a junansu sannan idan muka dawo ɓangaren bambancin jinsi namiji ya taba mace to shi ma akwai al'ada akwai al'ada me ake nufi a nan shi ne malam ya ce ka zaujati wal amati kamar mata ga mijinta kamar baiwa ga ubangidanta mata ga mijinta bisa al'ada in ya taɓa matarsa yana jin daɗi haka baiwa ubangidanta in ya taɓa tana jin daɗi bisa al'ada amma abin da malam yake so mu fahimta a nan shi ne waɗanda taɓa su bisa al'ada ba a jin daɗi, to alwala ba ta karewa da taɓa su. Wani mutum ya taɓa ‘yarsa, ko ya taɓa gyatumarsa, ko ya taɓa kakarsa, ko ya taɓa ‘yarsa ko ƙanwarsa, ba faya ko ƙanwa irin na mutanen cikin gari ba. Yawwa, domin yayu ‘yan cikin gari sun faɗaɗa yayu, sun faɗaɗa ƙanne, kowace mace ƙanwata. sai mala ya ce in kasadar lazzata idan ya yi nufin jin daɗi wa waje da ha kuma ya samu jin daɗin mutum na farko kenan aula ko ku bai samu jin daɗin ba tare da ya yi nufin jin daɗin mutum na biyu kenan au waje da ha min gairi kaftin ko kuma ya samu jin daɗin bai yi nufi ba mutum na uku kenan in ba kuma mantawa mai ashimawi mutum hudu ya kawo yanzu nan malam mai iziya ya tattara uku a wuri ɗaya kuma ka nutsu don ka iya fitar da su biyu za su fito ma a fili amma ɗaya a matse yake da malam ya ce in kasa da lazzata wa waje da in ya yi nufin ya ji daɗi kuma ya samu jin daɗin wannan ɗaya ne a fili yake ya fito to na biyun shine aula aula shine na biyu ka nutsu ka gane me yake nufi abin da yake nufi ka koma in kasa da lazzata wa wajadaha in yayi nufin jin daɗi ya samu jin daɗin ɗaya aula ko ku bai samu jin daɗin ba amma yayi nufi eh wajadaha aula wajadaha daya la biyu kasada suna can tare su biyu dukansu kowa ya yi nufin jin daɗin amma wannan ya samu wannan bai samu ba da haka shi wanda ya samu halawati alwalarsa ta malkaya shi da dama ya yi nufi kuma dama ya samu magana ta ƙare wannan kuma ƙasada ya yi nufin amma lam yajid bai samu daɗin ba to wannan shi kuma shi ma aka ce alwalarsa ta karye saboda nufinsa umila bi naqidi qasdihi an mu'amalance shi da kishiyar nufinsa da haka tunda yayi nufin jin dadin duk da bai samu ba to ta kare duk da wannan ban sani ba ko za a iya sawara shi eh ya ya ya ya taba mace da nufin ya ji dadi kuma sai bai ji dadin ba ban san ko zai yiwu a same shi ba akwai wanda zai iya gaya mana yadda za a samu wannan a samu haka ya yi nufin jin daɗi ya miƙa hannu ko ya runguma don ya ji daɗi kuma da ya runguma sai bai ji daɗin ba ha? na aha eh eh kamar gawar mace tsammanin sa mai rai ce gawar macen ba za a ji daɗi ba an taɓa o mutum mutumi o mutum mutumi a zamanin sa mai rai ce sai da ya taɓa sai ji katako to amma shi mutum mutumi dama ana jin daɗin an taɓa shi domin karatunmu na baya ya ce taɓa wanda taɓa shi eh dama ake jin daɗi da taɓa shi yanzu da ya ga mutum mutumi da ya taba sai ya ji a ce tabo ne ba mutum bane ba ma sai ya ji asara kai hannunsa to dama ai ba a jin daɗi in an taba da haka sai ya zama ya fita daga cikin abin da dama ake taba ji daɗi ya je ya taba sai ta ture shi to ai matsalar shine ka san ka san abin da ka san ita zuciya da kake ganin ta wato duk a cikin gaban ɗan adam ba wata gaba mai saurin zuciya da haka inda ya riga ya taɓa kafin duk abin ya faru kafin duk abin da zai faru ya faru sakon zuciya ya riga je shine matsalar ai ai zaka iya cewa ma misali misali wata ya gani ya kai runguma kawai yana kama shi yarsa ce sai ya gane yarsa ce kaga ai kafin ya gane ɗan sakan ɗin da kafin ya gane yarsa ce daɗin ya zo ko sarkuwarsa kaga tsoro ne zai biyo baya tsoro ne zai biyo baya amma kuma irin gaggawa da saurin da zuciya take da shi zai zamana jin daɗin yayin taɓawan kafin ya gano ɗin saƙon daɗin ya zo amma sarkin malamai mai yiwa yana da babban misali da zai eh eh yana taba sarki malami ina ga an taba dauke masa mashin ne yace wai yana yana yana taba sai ga za dauke masa mashin sai ya bar wannan ajandar ya shiga wata to shi ma duk wannan din matsalar shine matsalar shine wato tsakanin tabawarsa tsakanin tabawarsa da ganowan za a samu za a samu wannan jin daɗin almuhim na na eh eh yace kamar mara lafiya yayi niyyar ya taba dan ya ji daɗi amma saboda wannan jinyar da ya taba ma sai bai ji daɗin ba kan bala'i eh eh na eh eh eh eh mm to yace wani wani wani a ɗabi'arsa da ya taɓa ɗin mani zai ai mazi zai zuba masa wani kuma da ya taɓa ɗin ba abin da zai fita masa to anan shine maganar maganar ba ta dama fitan wani abu bane maganar kawai ta tabawa ne shi fitan wani abu shi ma yana zuwa nan gaba ko mun yi shi a baya ma eh a- a wannan yanzu shi kawai na iya tabawan ne kawai da an taba da nufin jin daɗi kun ga wanda ya taba da nufin jin daɗi kuma ya ji daɗin wannan khalas ba shi da ba mu da matsalar gane shi wanda ya taba wa- wa- wa- wane ne na uku yawa wanda bai yi nufin jin daɗin ba kuma sai ya ji daɗin shi ma wannan ba za mu yi mamaki ba shi ma gane shi ba wala eh bai yi dan ya ji daɗi ba amma kuma kawai sai ya ji daɗin kamar likita kamar likita mace ta zo tana magana zazzabi ko malaria ya dan dafa kumatun haka dan ya ji irin harara din nan ya ji camfa na, na, na zafi kuma kawai sai ya ji kumatun sun dan masa laushi haka tabbas ya dan ya to kaga kaga ba da nufin jin daɗin ya abu nan ba amma kuma Allah ya jarrabe shi along the way ya je ya ya ya, ya fada cikin wani yanayi to wannan wannan yakan faru jifa jifa ga wanda suke suke fadawa irin wannan abu nan da musamman su likitoci din eh shi yasa muke son masu masu masu tarbiyya masu hankali su kasance a wannan a wannan babu kuma mu dinga kawar da waɗanda waɗanda ba musulmai ba mu dinga kawar da waɗanda ba musulmai ba saboda saboda eh, musulmai din sun fi waɗanda ba musulmai ba kawaici da da da hakuri da tsoron Allah da kamewa eh to kun ga wannan shi ma ba ma- ba gano shi ba wahala wanda bai yi nufin jin daɗi ba kuma kawai sai daɗin ya same shi to shi dai wannan na tsakiyan shi tunda mun kasa abin ɗansa mu ci gaba kawai dai tunda malamai suke faɗansa za a iya samun misalinsa amma dai zuwa zuwa yanzu misalinsa bai lam yattadih lana misalinsa bai bai bayyana mana yadda ya kamata ba to sai na hudu da mai shimawu ya faɗa malamin iziya bai kawo ba shine wanda bai yi nufin jin daɗin ba kuma bai ji daɗin ba me yasa malamin iziya bai kawo shi ba saboda ba amfani ana magana mai warwarewa ne shi kuma baya warwarewa shikenan shi ma mai iziya ya kawo shi a mai mashmawi ya kawo shi dan ya kasa maka abubuwa yadda suke shi ko wannan yana kawo maka ne abubuwan da suke karyawa da haka shi wancan na hudu wanda bai yi nufin jin daɗi ba kuma bai ji daɗin ba alwalar shi ba ta karye ba to kuma ana magana wata ta karye ne da haka shi ba bukata sa yanzu a nan wajen kamar galibin za ka samu mu'amalar mata da miji na ya mika abu ta karɓa hannu ya taɓa hannu babu wani ba da wannan nufin ba babu komai kamar likita da muka yi bayani ɗazu ya dafa fiska ya ji eh, zafin zazzabi ko wani abu makamancin haka ko ya, ya sa abun abun din abun daura jini abun gwad- gwajin hawan jini a dantsan mace kuma bai ji komai ba saboda dama ba dan ya ji daɗi yayi ba kuma har yayi ya gama bai ji daɗin ba Eh, to duka irin wannan ko yana da alwala ba abin da ya same ta ba abin da ya same ta don haka kun ga wannan wanda bai nufin ji daɗi bai samu jin daɗi ba wannan duka bai shigo cikin karatunmu ba malam ya ce illal qiblata fil fami in ban da kaɗai kif a baki fa innaha tanqudu mutlaqan malam yace ita kan shi kan kif a baki kai tsaye ba kai tsaye yana warware alwala fala tura'a fiha ladzata ba a la'akari da jin daɗi inda kif ne a baki domin kis iri biyu ne akwai kis na sha'awa akwai kis na so da tausayi kis na sha'awa shine kis ɗin da ake yin sa a fatar baki ko fatar baki ko cikin baki duk dai kis na haɗa baki da baki wannan na sha'awa ne amma kis a goshi kis a kunci duka wannan ana yin sa don so ana yin sa don tausayi ba tare da sha'awa ta shigo ciki ba kis a kafada kis a hannu duka wannan a al'adar larabawa har kis a ka tsakarka duk wannan al'adar larabawa suna yi mutum zai yi kis wa mahaifiyarsa a goshinta ko a tsakar kanta amma galibi sun- suna kis a kumatu ne ko dai wa mata ko wa ɗa amma ba- ba sa yin kis wa- a uwa wa a kunci kis ɗin uwa a kunci sai dai goshi ko kai ko hannu ko kafada duk wannan suna yi a al'adarsu da haka irin wannan kis shi hukuncinsa hukuncin taɓa taɓawa da muka yi a baya idan wanda aka yi masa kis ɗin irinsa ana iya sha'awa da shi to sai a duba a ga da jin daɗi aka yi kis ɗin da nufin jin daɗi aka yi kis ɗin an ji daɗin a koko an ji daɗin ba da nufin jin daɗin ba koko da nufin jin daɗin ba a ji daɗin ba yadda aka yadda aka rarraba taɓawa haka za a rarraba wannan kis ɗin da ba na baki ba amma shi kuma na baki suka ce mutlaqan yana karya alwala saboda shi ba a yin sa sai don sha'awa shi ba a yin sa sai don sha'awa a wannan mas'ala ta taɓawa kamar yadda muka karanta ta gata nan haka malamai suka yi bayananta da daɗaɗaɗen da ba mu yi magana a kai ba saboda mu bar abin gwargwadon level ɗinmu to kamar yadda muka sani a karatunmu na ahalari da karatunmu na ashimawi cewa duka wannan matsala ta taɓawa matsala ce da aka gina ta jimhurin malamai sun gina ta ne aka faɗin Allah ta'ala aula mastumun nisa'a ko kun taɓa mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku yi taimama da ƙasa mai tsarki to wannan ayar jumhurin malamai sun ɗauke ta akan lamastum akan ma'anar taɓawa ne a wata ƙira'a ma aula mastumun nisa'a kai tsaye kun ga lamastum ya fi kama da jama'atu ya fi kama da jima'i amma lamastum to shi kai tsaye ma'anarsa ma'anar tabawa to kamar yadda tsakanin sahabbai an samu wannan sabanin kamar yadda aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu akan su a fahimtar su wannan aya tana magana ne akan tabawa ba jima'i ba. Abdullahi ɗan Abbas cikin sahabbai, radiyallahu anhuma, shi kuma fahimtarsa wannan ayat tana magana ne akan jima'i, ba wai tana magana ne akan kawai zallan taɓa mace ba. Don haka wanda suka tafi akan fahimta irin ta Abdullahi ɗan Abbas, cewa ayar tana magana akan jima'i ne, sai su ce, to wani lamastun ɗin ba wai taɓawa ne kawai na jiki ba. A lamastum jama'atun. kun yi jima'i da matayenku ba ku da ruwa sai ku yi taimama madadin wanka don ku yi sallah don haka tun da ayar ba ta magana akan tabawa ne sai suka ce tabawa babu dalilin da ya nuna cewa taba mace yana karya alwala don haka masu tafiya akan wannan fahimta suka ce sam taba mace ma baya karya alwala kamar yadda yake a mazhabar Imam Abu Hanifa kuma kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya karkata zuwa ga wannan fahimtar haka malam Uthaymeen Ibn al-Uthaymeen shi ma ya karkata zuwa ga wannan fahimtar cewa taba mace baya kare alwala ayar da aka yi hujja da ita aya ce wacce kwata kwata ba akan maganar tabawa take ba akan maganar jima'i take waɗansu kuma cikin malamai sun bi sahun Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar kan cewa taɓa mace yana karya alwala kowane irin taɓawa ne ma kowane irin taɓawa ne ko da sha'awa ko ba sha'awa wanda wannan ita ce fahimtar al'imamu shafi'i Allah ya masa rahama cewa kawai taɓa mace yana karya alwala ko an ji daɗi ko ba ji daɗi ba ko da nufin jin daɗi ko ba nufin jin daɗi kawai alwala ta karye suka ce saboda wannan ayar Allah ya ce aula mastumun nisa'a falam tajidu ma an fatayamma Musa idan tayyiba ko kun ta ummata ba ku samu ruwa ba ku taimama kawai wasu kuma suka tsaya a tsakiya kamar Imam Malik Allah ya masa rahama Imam Malik a mazhabarsa ne wannan rabaraban in kasada lazzata in wajadaha wa lam yaksudha in kaza a malikiya ne Imam Malik shi kuma sai ya koma zuwa ga asalin fahimtar siyaƙin lamastumun nisa a cikin ayar shi ma ita ce hujjarsa amma siyaƙin ta ya komawa me siyaƙin da aka ce aula tumun nisa'a lamastum da suwa ake tum maza an nisa'a mata da haka imam malik sai yake cewa in har an kira taɓawa kuma sai aka kira namiji aka kira mace to taɓawan da ake nufi taɓawan sha'awa ne domin inda ba taɓawan sha'awa ba ne da sai a ce aula masa ba'dukum ba'da ko sashinku ya taɓa sashi to ba taɓawan kawai ake nufi ba taɓawan namiji da mace kuma ba yadda za a yi a haɗa namiji da mace a kira taɓawa ba babin sha'awa aka buɗe ba babin sha'awa ne aka buɗe kamar a ce shekul islam tamiya yake cewa kamar a ce ne kamar a ce ne namiji ya taka matarsa namiji ya taka matarsa in an faɗi haka a yaren fikihu duk wanda ya saba karatun yaren fikihu an ce namijin da ya taka matarsa ko ya taki matarsa to an san jima'i ake nufi ba takawa da ƙafa ba amma an ce namijin da ya taka ƙaya an san da ƙafa ne ko ba ka ba ko a ce yaro da yaron da ya taka kashi haka da ƙafa ake nufi amma ce namijin da ya taka matarsa kaga ba za ka zo kana tsammanin cewa da ƙafa ya sa ƙafa ya taka ta ba haka ake nufi don haka alaƙar ka duba wanda waɗanda aka ambata guda biyu shi zai nuna maka abin da ake nufi da haka sai imam malik ya ce dole cikin wannan matsalar ta taɓawa akwai magana sha'awa a ciki kisa sai ya shigo da magana jin daɗi wannan maganar kuma shekul islam ya ƙarfafe ta ita ma duk da ya fi karkata akan waccar cewa kawai aula ba ta kare ba to amma dai ita ma wannan maganar ya ƙarfafe ta da cewa magana ce da take da wajen tana da ƙarfi kuma ita ce magana da tafi dacewa da dalilan ayoyi da hadisin lamastumun nisa'a kun taɓa mata tun da aka kira mata to magana ake ta jin daɗi to ko da ba mu fassara lamastum da jima'i ba taɓawan sai wanda ya shafi sha'awa da jin daɗi hadisin cewa manzo Allah sallama yana alwala ya sumbanci matansa ya tafi sallah hadisi ne da yana nan a hannun malaman hadisi tukun bai gama shi bai sha ba da haka ba za mu rike shi a matsayin hujja mu ce manzo sallama yana kisin matayensa yana da alwala bai sake ba ya zama mana hujja zancen da yafi inganci shine abin da muke karanta a wannan littafin idan aka taɓa mace da nufin jin daɗi aka ji daɗin alwala ta karye idan aka taɓa mace ba da nufin jin daɗi ba sai aka ji daɗin alwala ta kare idan aka taɓa mace ba da nufin jin daɗi ba kuma ba a ji daɗin ba alwala ba ta kare ba idan kuma aka taɓa mene ɗayan idan aka ji daɗin kuma ba a nufe shi ba alwala ta kare khalas yadda karatunmu nan yake ba gyara akai malam yace wa qauluna da muka ce lamsu man tujadu lazzatu bi lamsihi taba wanda ake samun jin dadi da taba shi adatan bisa al'ada malam yace mun faɗi haka ne ihtirazan don mu kiyaye mimman la tujadu lazzatu bi lamsihi mu kiyaye wanda ba a samun jin daɗi da taɓa shi adatan bisa al'ada fa innaha la tanqutu alwala ba ta karyewa idan aka taɓa wanda a al'adance taɓa shi baya sa a ji daɗi kasaghirati allati la tushtaha mala yace kamar yarinya karama wacce ba a sha'awar irinta suna cewa daga shekara biyu zuwa shekara shida amma banda shekara bakwai shekara shidan ma na ga wani malami ya ce a'a shidan ma fa matan kala-kala ne akwai wata 'yar shekara shidan ta fi wata 'yar takwas ɗin abin daɗin gani da aka 'yar shekara shidan wata idan idan idan idan ta zo da wata irin siffofi sai ka ga 'yar shekara takwas ma ba za a yi ba za a yi sha'awata ba amma ita sai a sha'awata ya shekara shida don haka maganar ba ta shekaru ba ne magana ce ta yanayin dirin jiki wannan shi yake sa hankali ya kai ga za a ji daɗi ko kuma ba za a ji daɗi ba tunda ɗabi'a ce ta mutum ba shekaru ne suke sa jin daɗi ko rashin jin daɗi ba rai ne in ya raya rai ne kawai in ya raya shikenan sai a samu hakan ɗin idan rai bai raya ba babu abu nan shi yasa a likita sai ya sai ya aiki wa mace ya yi mata wankin ciki yayi kaza yayi waye yayi waye bai ji komai ba amma in ya nufa a wajen matarsa kuma sai ya gigice saboda me saboda shi sha'ani na na jin daɗin wato yana da alaƙa ne da zuciya kasagiratul lati la tushtaha sannan dabi'ar mutane kala-kala ne nawa nawa ake kamawa tsofi sun tare yara kanana suna lalata da su malam yace wal mahram sannan haka muharrama ta fita a cikin lissafi muharrama kamar uwa kamar ya kamar ya shakikiya ko li abbiya ko li ummiya kamar kanwa ita ma a irin wannan matsayi baba ne kanwar uba ko yar uba imma yar uwa ko kanwar uwa duk waɗannan ba kayan sha'awa bane don haka taba su baya kare alwala taba su baya kare alwala kal ummi kamar uwa wal binti da ya wal ukhti da yar uwa afsani na biyu masu zakari nafsi na biyu a mai a sabubba mala ya ce sabubba abubuwan da suke sanadin karyewar alwala guda uku ne ya kawo mana ɗaya shine taɓa kayan sha'awa sannan yanzu ya shiga na biyu masu zakari taɓa azzakari wannan namiji kenan masu zakari nafsihi taɓa zakarinsa shi kansa mutum, almuttasil bi batini kaffihi wanda ya sadu da tafin hannunsa, au jambihi ko gefen hannunsa, au bi batinil asabi'i ko da cikin yatsu, au bi jambiha ko da gefen yatsu, min ghairi ha'ilin ba tare da wato shamaki ba, ba tare da shamaki ba. kamar wando ko tawul da aka ɗaura, amdan da gangan au sahwan ko da rafkanuwa, iltazza ya ji daɗi da ya taɓa azzakarin amla ko kuwa bai ji daɗi ba, masahu minal kamrati au ghairiha ya taɓa shi daga kan kaciya ne shine kamra, daga kan kaciya ne au ghairiha ko kuma wani wuri ya taɓa ba kan kaciya ba. A mu koma baya kaɗan dangane da wannan matsala ta taɓa zakari, da malam yake cewa taɓa zakarin kansa yana nufin banda na wani, na babba ko na yaro. Namiji ya taɓa al'aurar wani namiji babba ko ƙarami? to hukuncinsa hukuncin taɓa abin sha'awa da muka ya baya ba zai shiga ƙarƙashin wannan ba shi hukuncinsa daban don haka galibi kuma ba wani abu ba ma abin da zai kai namiji ya taɓa al'auran namiji babba matuƙar shi ba likita ba ne to likita kuma ba abin da zai kawo maganar sha'awa a wajen al'auran yaro ƙarami kuma shi ma ba abin da zai kawo namiji ta bar aure yaro karami in ba mai yin kaciya bane zai masa kaciya ko kuma wajen sa masa wando ya taba ko wani makamancin haka ko mace ta taba al'aurar yaro karami wajen yi masa wanka ko wajen sa masa kaya ko kuma wajen cire masa wani abu a wajen tunda sune suke tare da su duka wannan in tana da alwala alwala ta ba za ta karye da wannan ba amma mace idan ta taba al'aurar babba, to hukuncin taɓawan yana hukuncin taɓa kayan sha'awa da muka yi a baya, an gane ko abinda ma na manta ban ambata mana ba shine an yi magana kadai akan mai tabawan wanda aka taban fa shi ma wanda aka taban shi ma hukuncinsa irin na wancan iri ɗaya zaka biyar da abun shi ma in ya ji in ya ji dadi ko in ta ji dadi shikenan ita ma alwalarta ta kare in ta yi nufin jin dadi haka dai yadda ka raba masa ita ma haka zaka raba mata to haka yanzu taba al'aurar namiji mace in ta taba misali mace ta taba al'aurar mijinta ya danganta me ya kai ta taba bashi lafiya ne tana gyara masa kayansa ta yi alwalar su tana gyara masa dan kayan jikinsa haka sai hannunta ya taba al'aurar kaga wannan ba wani abu a ciki saboda hankalinta ba lallai ne ya kai ga wani lamarin sha'awa ba ko ko an zo an kwanta ne ana dan hira akan gada haka ke ta dan shafa cinyarsa tana kaiwa hannu al'aurarsa kaga wannan magana kan inda alwala ta kare wato don haka ya danganta so amma magana da malam yake mutum ya taba al'aurarsa tasa shi da kansa sannan malam yace idan ya sadu da cikin hannu ko gefen hannu ko cikin yatsa ko gefen yatsa abinda malam yake nufi shine wannan wannan wurin wanda yake ja in na ce ja ba kowa ne nasa ja ba ko amma dai galibi ja ne ko to wannan wurin da yake da yake ja na, na hannu banda wurin da yake na fata fata ta, ta baya duk wurin da yake da fata ta baya ai baya ba da saƙon da wannan wurin yake bayarwa don haka asalin saƙo na sha'awa nan ne yake bayarwa shi yake ba da asalin saƙo na sha'awa don haka shi yasa mala ya tafin hannu ko cikin yatsa ko gefe da gefen yatsa tun da gefe da gefen ma akwai wannan akwai wannan ja banda bayan hannu kenan wannan maganar ta malam tana nuna da a ce mutum hannunsa ta baya zai taba azzakarinsa ko yana wanka yayi alwala ya gama wankansa ya zo zai saka kayansa zai saka wandansa sai bayan hannunsa haka sai ya taba azzakarinsa ko kuma dantsansa nan sai ya taba zakarinsa to duk wannan babu komai baya cikin karatu kamar kamar kamar gaban sa ya taba cinyarsa ne kaga ba za ka iya raba gabansa da cinya ba to kamar yadda in ya taba cinya babu komai haka in zira'in hannu ya taba haka in bayan hannu ya taba amma cikin hannu da yatsa da waye tunda gurin yana iya kaiwa sakon sha'awa to wannan gurin shi ake magana in ya taba sai malam yace amma idan ya kasance abinan min gairi ha'il babu ha'il wato babu shamaci idan sai da ya daura tawul sannan sai ya taba da hannunsa babu komai ko kuma yayi alwala sai ya ji kaikayi a gabansa sai yana sosawa ta cikin wando ba na ba hannunsa ta saman wando hannunsa yana saman wando yana sosawa to koda ya kama gaban nasa yana sosa da alwalarsa ba za ta karye ba saboda wannan shamakin wando ya shiga tsakanin hannunsa da kuma ainihin wato al'aurar tasa sai malam yace amdan aw sahwa ko da gangan ko da rafkanwa iltazza amla ya ji dadi ko bai ji dadi ba masahu min al-kamrati aw ghayriha ya taba shi daga kai ko kuwa daga sauran jikinsa ya taba shi to wannan mas'alar ita ce za ta samu komawa dalilin da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko dalilin da ya sa malamai suka yi wannan magana ta karye alwala da taɓa azzakari. Hadisi ya zo ingantacce daga Busra bintu Safwan ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man masa zakarahu falyatawadda wanda ya taɓa azzakarinsa ya sake alwala. haka ya zo daga abu ayyubul ansari haka ya zo daga ummu habiba ramlah bintu abi sufyan ummul mu'minin radiyallahu anhu ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa farjahu falyatawadda wanda duk ya taba farjinsa to ya sake alwala wanda wannan hadisin waɗannan hadisan wato sun sha sun inganta sannan haka sai kuma shi ma wani hadisi ya zo shi daga safar na assad daga kuma talq ibn ali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da mutumin da yayi alwala sai ya taba azzakarinsa sai ya ce ma huwa illa bid'atun minka ai azzakarin naka ba wani abu bane face gaba ce a jikinka kamar yadda kunne yake kamar yadda hanci yake kamar yadda hannu yake ai shi ma gaba ce a jikinka da haka ba shi da wani bambanci da in ka taba shi alwala za ta kare ba shi da wani wannan bambancin to sai malamai suka dubo waɗannan hadisan nan maza salama ya ce ai ba wani abu bane face wata gaba ce a jikinka nan kuma maza salama ya ce wanda ya taba ya sake alwala to waɗansu suka tafi ɓangaren rinjayarwa suka rinjayar da wancan na farko cewa wanda ya taba ya sake alwala suka ture waɗannan riwayoyi da suke magana cewa tsoka ce daga jikinka kawai suka ce duk wanda ya taba gabansa zai sake alwala wasu kuma suka yi la'akari da waɗannan hadisan da suka yi magana akan ai tsoka ce daga jikinka suka tafi akan cewa wanda ya taba gabansa ba zai sake alwala ba suka rinjayar da waɗannan wasan kuma suka kokarin hada hadisan bangarorin guda biyu duka su yi aiki da su sai suka ce wanda ya taba da jin daɗi to shine wanda alwalar shi ta karye shine wanda hadisin abinan busra da hadisin abu ayyub da su ummu habiba suke tabbatar da hukuncinsa alwalar shi ta karye saboda ya taba ne da jin daɗi shi kuma wanda ya taba ba da jin daɗi ba to shi kuma alwalar shi bata karye ba shine bangaren Talq ibn Ali da suka rawaito cewa ainihin wato tsoka ce daga jikinka kamar shi wancan hadisin da yake wanda ya taba azzakarin sa ya saki alwala wato kamar yana magana ne akan wanda ya taba tabawa na jin daɗi da haka tunda ya taba tabawa na jin daɗi to ai bai ɗauki gurin kamar hannunsa ba bai ɗauki gurin kamar hancinsa ba shi yasa har ya yi tsammaci wurin zai ji daɗi da shi shi yasa ya kai hannu ya taɓa alwar shi ta karye tunda ya fitar da shi daga al'adar sauran gaban jikinsa wanda kuma ya taɓa shi ba da nufin jin daɗi ba musamman wanda bai sani ba ko a wajen wanga wanka ya taɓa ko kuma wajen cire kaya ya taɓa ya yi alwala ya zo zai sanya zai canza wando zai sa wani wandon sai kuma ya je ya taɓa ko na makamancin haka to irin wannan shi kuma ai tun da bai ɗauki gurin wurin jin daɗi ba bai kai hannunsa wajen dan ya ji daɗi ba to ai shi wajen wajen a hannunsa kamar hancinsa ne wajen a hannunsa kamar kunnensa ne don haka hukuncinsa hukuncin kunne hukuncin taɓa hanci don haka alwashi bata karye ba haka na ga malam Usman yayi wannan tafsiri Allah ji kansa da rahama kuma tafsiri ne wanda yake mai kyau abun karba cewa wanda ya taba gabansa da kuskure ba da sani ba ba da nufi ba ko da da cikin tafin hannu ne alwalar shi bata karye ba wanda kuma ya kai yayi wasa da gabansa to shi kuma da saninsa da gangan dan yayi wasa da shi shine wanda alwalar shi ta karye shine duka hadisan an yi aiki da su kenan don haka da malam ya ce ko ya da gangan ko da kuskure kun ga wannan tafsilin ya kawar da wannan zancen yawa inda gangan ne ta kare inda rafkanwa ne ba ta kare ba sannan da malam ya ce ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba to wannan yana komawa zuwa ga wanda ya taɓa dan ya ji daɗi wanda ya taɓa dan ya ji daɗi to wannan hukuncinsa hukuncin taɓa mace da muka yi a baya malam ya ce wala yantaqidu bi masfihi min fawqi ha'il amma alwala ba ta warwarewa da taba azzakari ta sama da shamaki walau kana khafifan ko da ko shamakin wato mai laushi ne ko da shamakin ba mai kauri ba ne shine khafif ko da share-share ne in dai akwai shamaki to babu komai ba ta karewa da wannan malam ya ce wala bil qahqahati fi salati haka alwala ba ta karyewa da barkewa da dariya a cikin sallah malam ya faɗi wannan wato kamar ishara ce zuwa ga sabani game da wannan matsalar amma ba a cikin malikiya ba imamu abu hanifa Allah ji kansa da rahama yana ganin duk wanda ana cikin sallah ya barke da dariya har waninsa ya ji shi to alwalarsa ta karye ba sallar kadai ba sallar ta lalace na ga ina ta magana ne ma ina ta magana a tsammani na lokaci ya kare ban ji san da ka faɗa ba yanzu ya wuce lokaci mun tuna aka kara yayi yawa to yanzu sai mu hakura kenan sai mu tashi barkewa da dariya a cikin sallah mun yi dariyar kenan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa kuma ubangiji Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اجتبى ما لن يتي ميه كنت ما تدى تاي الولا سيتي ويارو سركي to amsa anan shine babu komai alwalarta tana nan saboda da karshe-karshen nan muka yi magana akan wani ya taba al'aurar wani mun yi misali da mace ta taba al'aurar yaro ga ka misalin wanka da kuma sa kaya ko shi kansa irin abin da ka faɗa ɗin tsarki to wannan babu komai alwalata tana nan ba abin da zai faru sannan nabi kuma ya ce hukuncin wanda ya yi alwala sai kuma a zakarinsa ya tashi to shi ma wannan zai zo nan gaba maganar tashin azzakari amma idan muka je a karatun za mu ga cewa kaɗai tashin gaban namiji baya karya alwala baya karya dan dai tashinsa kawai shi kaɗai saboda tunani ko saboda kallon wani abu ko saboda wata magana ko jin wata magana to duka wannan baya karya alwala sai dai in wani abu ne ya fita sai dai ba a son hakan ɗin saboda duk abin da zai kai ga zuwa ga barna to nisantansa ake shi yasa yanzu taba wanda muka yi magana ko taba mace ko taba gaba ake cewa yana karya alwala ba don komai bane sai don zai kai ga zuwa fitar abin da yake karya alwala ne shi yasa aka ce masa sababi shi yasa aka ce masa sababi saboda taɓa mace zai iya jawo fitar mazi mafi karanci mazi kuma yana karya alwala da haka taɓa mace sanadi ne na fitar mazi mazi sanadi ne na karyewar alwala sai ya zama taɓa mace sanadi ne na karyewar alwala wannan shi ake cewa asabar wa taksim hakan nan taɓa al'aura sanadi ne na fitar mazi mafi karanci fitar mazi sanadi ne na karyewar alwala sai ya zama taɓa al'aura ya zama sanadin karyewar alwala to kaga tashin al'aura ta namiji sanadi ne na fitar na fitar mazi to amma shi din tunda babu wani dalili su waɗannan da aka ambata din dalili ne yasa aka ambace su amma shi din tunda ba wani dalili da yake shi ma yana cikin sanadi mai karya alwala to ba hali a saka shi amma kuma muka fahimci cewa yana zama yana yin sanadi din to mu da kanmu sai mu kokari mu nisance shi amma dai jan shi ɗin kansa dan ya tashin to wannan baya sa alwala ta kare wa alaikum salam yace wajen yin tsarki a yaran nan ba ambaci ba koda bayan gida ne amsa ina shine eh koda bayan gida ne ai taba najasa baya kare alwala wanda yayi wanda yayi alwala don ya taba najasa alwala shi bata bata kare ba a najasan nan sawa'un a jikin wani guri ne ko a jikin wani mutum ne in a jikinsa ne ko a jikinsa idan a gurbin fitatta ne aka samu saɓani an gane misali a ce bayan gari bayan gari sai da sai da sai da ya yi alwala sai ya tuna ashe akwai ɗan busasshen bayan gari haka a duburarsa bai wanke ba sai bayan ya yi alwala sai ya tuna shin zai iya zuwa ya sa ruwa ya wanke duburar ya wanke hannunsa bai sake alwala ba ko ku sai ya sake alwala matsala ce ta sabani amma na fi gamsuwa da cewa zai iya wanke duburarsa tas ya wanke hannunsa ya je ya sallarsa sosai mun karanta wanke dubura cikin abin da yake karya alwala ne ai fita fita muka karanta fita kuma ba lokacin ya fita ba ba bayan alwala ya fita ba ya fita tun kafin ya yi alwala sai ya manta ya alwala bai wanke ba ko ba ta yi bane mallam yakub alwalar na ya bi zarka ba na ba haka bane eh karatun najasa nayi magana akai ko nayi magana akai aiwa ai yanzu da zaran ya gama fita ya gama da zaran fitan shine karewar amma da zaran ya gama fita kuma ya zama ya zama najasa so zaman sa a wurin ba zai hana alwala ba in alwala ta yiwu an yi ta in za ka zo za a wanke kawai gaba ne shine da ya za a wanke shi misali in fitsari ne kaga karshe sai an zo an taba in an taba kuma a karatun da muka yi yanzu ta za ta kare Allahu a'lam za mu yi sallah ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in